ya sadatan fil ma'ali ya waɗanda suke shugabanni dangane da duk wani abu wanda yake na ɗaukaka ta daraja lahum mabanin waɗanda suke da gini mashida wanda yake mai tsawo maban jam'i ne na mabna an gane ku wurin gini amma ma'anarsa a nan ginin kanshi ake nihi mashida wanda yake abin tsawaitawa aina ma ta kuro يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ومن إذا ناب خطب يا وأندا إذا ببن الأمرين مصيبة ناب يسام جماعة قاموا سيسو tsaya tsayin daka bi daf'il makida dangane da ije abin da ya same su na makirci wa man yahunu alaihim ya waɗanda bazlul kunuzi kyauta da taskokin arziki al'atida wadda take halartacciya yahuni ke sauƙaƙa alaihim a wajensu al'atida ma'ana halartacciya an gane ku wa ƙala ƙarinuhu haza ma ladayya atid ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid sai ce wa man yahunu alaihim bazlul kunuzil atida ya jama'ar da bazulul kunuzi yin kyauta ta taskokin arziki al'atida halartacciya yahunu ke sauƙaƙa alaihim a wajensu alaihim bi ma'ana ladaihim uridu minkum shiwa'an yace ni abin da nake bukata dangane da ku shiwa'an wato shine balango an gane ku wajar dakan wato da burodi an gane ku wa asida yake cewa da honkasu su nake bukata lafazin jardak wato ita ce gurasa al'asida wato shine honkasu kalin gurasa shine kamar honkasu da ake yi a nan sai ce fa ingana idan kwa ya wuyata farukakun ya ce a samo dubna bihi tuwarar shahida wadda ake lullube ashahida shine gashashen dan akuya da ishi an gane ko kuma ashahida farar zuma domin mu anan in an yi dubula abinda ake ruwan sukari ake tsoma shi ashahad ita ce farar zuma shine yake cewa bihi wanda da shi tuwarar shahida ake lullube ashahida wato shine gashashen dan akuya yace aulam yakun za wala za yace in har ba wancan ba wannan ya ce to fa shaba'atun min farida a cika min ciki na wato da maratu abinda nake bukata a samu wato shine shaba'atun cikar ciki min farida dangane da maratu fa in ta'azzarna turran yace kai in duka ma sun yi wuyata fa ajwatun a samu dabino wanda yake kyaukyawa ajuwa sananne ne an gane ko dabino ne wanda yake tacaccen nau'i yake cewa wa nahida a same shi da shi da kindurmu wato a kawo mu yake cewa yake cewa fahadiru ma ta sanna fa ahadiru ma ta sanna yace ku halarto da abin da ya saukaka walau shaban yace ko da bulbudi ne min kadida wato na kilishi an gane ku walau shaban ko da bulbudi ne min kadida wato na kilishi warawi juhu yace ku sauƙaƙa ku gaggauta yace fa nafsi raina murida yace menihi ce lima ya ruju ga duk abin da ya sauƙaƙa a yayyace nake yace ku san da cewa bayan kun cika mun ciki wazzadu la budda minhu guzuri ban makawa dangane da tara mun shi ne rihilatin ni ba'ida saboda bulaguro na bulaguro ne wanda yake mai nisa wa an tumu khairu rahadin ku kuma ku ne fiyayyen jama'a tuda auna wanda ake kiransu inda shadida a wurin tsanani duk lokacin da wani bala'i ya tunkaro to babu wanda ake fakewa a kirawo su su zo su taimaka sai ku aidikumu kulla yawmin hannuwanku a kowane yini laha a yadin tana da ni'imomi jam'i ne na aliyad ni'ima kenan jadida wadda take sabuwa a kullum sabuwar ni'ima ke ake samu dangane da ku aidikum hannuwanku kulla yawmin a kowane yini laha a yadin tana da ni'imomi ma'ana kyaututtuka jadidan wadda take sabuwa warahukum tafin hannunku wasilatun mai sadar da shamlar silati wato taron kyauta almufida wadda take mai amfanar da wanda aka ɗauka aka masa an gane ku waya tahin hannunku ita ce mai sadar da shamlar silati wato taron kyauta alshamul shine taro haduwar abu asila kar mu manta ya gabata ya waƙi silati a alaƙo bi kalbika min mawaƙi salati jam'i ne na sila ita ce kyauta almufida wadda take mai amfanar da wanda aka ɗauka aka masa wa buguyati ya ce abin nema na fi maɓawi yana cikin ɗiyan hanjina matar fiduna zahida ya ce abin da fa za ku ɗauka ku bani ƙanƙan nan abu ne ba wani abu mai yawa ba ne ni nake bukata ya ce wafiya dangane da taimaka munkwa ajirun akwai samun lada na ubangiji tabaraka wa ta'ala wa uqubatan fi karbi ƙarshen kwari bakin ciki na hamida ya ce abin yabo ne duk wanda ya biya mun bukata ta to zai cancanci yabo har zuwa ƙarshen zamaninsa yace wali yace na gare ni na ta'iju fikirin yace ‘ya'ya waɗanda suke na tunani ya bahana wanda suke kunyatar da kulla kasida dukkan wata kasida dukkan wani wake yace ‘ya'yan tunani na kunyatar da shi suke domin ni mutum ne wanda yake mai fasaha qala al haris ibn hammam haris dan hammam sai yace falamma ra'ayna shibla yushbihu al asada lokacin da muka ga ɗan kuikuyo na kama da zaki ashiblu shine kuikuyon zaki an gane ku jam'unsa shine al'ashiban arhalin alwalida mahaifin sai muka ɗora shi akan taguwa wazan wadin alwalada ɗan ko muka ba shi guzuri faƙabala sun'a kyautatawar da aka musu sai suka gabace ta bi shukurin da godiya bi shukurin wato da godiya menene sai ya gaba nashara nashara ko nashara ardiyatahu wanda suka ɗaiɗaita suka shimfiɗa ardiyatahu mayafansa lafazin ardiya jam'i ne na rida wato mayafi kenan nashara wanda suka ringa shanya rida ahu mayafansa ma'ana suka yi iya godiyarsu wa adda ya bihi diyatahu kuma suka bayar da diya ta kyautata wadda aka musu dangane da godiyar da suka yi walamma azama alalin ilaki lokacin da suka yi niyyar tafiya wa aqada lirrihilati hubukan nifaqi wato suka kulla hubuka wato shine santir ko kuma ka ce madauri na annifaqi wato ciki lafazin annifaq wato shine dan maɗauri da mata suke ɗaurawa a irin wancan lokaci a nan tsakonsu sai a kawo wata ‘yar igiya sai a ɗaura kamar a ɗaure ciki haka shi ne ake ce masa annibab shi ne a hausa suke ce masa tamintaka an gane ko irin kamar wanda ana samu bugaje suna ɗaurawa sai ka ga mutum ya lallaɗa wannan a nan tsakonsa wani tsimma haka shi ne annibab saboda haka asma'u diyar abubakar ake ce mata zatun nibaqain domin a ranar da a daren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi hijira da abubakar sai ta hudda wannan kinta shi maɗaurin ta tsaga shi biyu ɗayan sai ta masa maratayin jikar da zai rataye guzurin shi ɗaya kuma sai ta sanya ma salka ta ɗaura a bakinta ya kasance shi ne maratayinta saboda haka ake ce mata ratun ne baƙai an gane ko alhubuk shine igiyar da ake ɗaurawa sun cirkin kenan qultu lishayk sai na faɗa ga dattijan shine yake cewa wa aqada suka ɗaura hubukan mai baki wato madauri wanda yake na ciki lurrihilati wato saboda maraita qultu lishayk sai na faɗa ga dattijan hala bahat idatuna idata urqu shin alƙawalin mu yayi kama da wato alƙawalin urqu bahat ga ya can yubahi'una qawlan ladina kafaru من قبل كوكما يضاهون قول الذين كفروا من قبل shin alkawalin ya yi kama da alkawalin rukub rukub wani mutum ne da aka yi shi a wancan lokaci wanda suke sanya misali da shi dangane da saba alkawali wani dan uwansa ya zo ya nemi cewa ya taimaka masa sai ya nuna masa itacen dabinansa sai ya ce kaga waɗannan dabinan in sun yi ‘ya'ya na baka ka zo ka yanka lokacin da dabino ya yi ‘ya'ya wannan mutum sai ya zagayo da ya zagayo sai urɓin ya ce masa ka bari har ya kwana biyu ya ɗan fara zama maga da a kwana biyu ya dawo ya ce bar shi har ya goge da a kwana biyu ya dawo da ya goge cewa ya bar shi har ya kasance ya zama maga ya wannan da ya sake dawowa dabino ya nuna sai ce masa bari har zuwa ko gobe cikin dare shi urkub sai ya du dare ya yanke da binan shi aka wayi gari mutumin da ya zo sai ya suke da binai ba komai shine suke sanya misali da shi dangane da saba alkawari kar mu manta mun wuce da shi a cikin banat su'adu kanat mawa'idu urqubin laha masala wa ma mawa'iduha illa al-abatil ko kuma wa ma mawa'iduhu illa al-abatil in ka mai da damir zuwa wato urqub shine sai yake cewa halabahat idatuna idata urqub shin alƙawalin mu yayi kama da alƙawalin urqub aw hal baqiyat hajatan fi nafsi yaqub hajatun fi nafsi yaqub aw hal baqiyat hajatun fi nafsi yaqub ko kuma wata bukata ta rage a cikin zuciyar annabi yaqub bayan dawowar dan shi yusuf da dan uwan shi an gane ku shin wata bukata ta rage wannan ya ɗauro iktibasi ne daga faɗarsa ma kana yuguni anhum min Allah min shay'in illa hajatan fi nafsi yaquba qabaha an gane ko tare da cewa ma'anar ta canza a can tun da cayi ku shiga birnin ta ƙohohi waɗanda suke daban-daban kudu min abuwabin mutafarrika an gane ko shi kuma a nan abin da yake nihi shin wata bukata ta rage a cikin zuciyar yaqub alaihi salam kenan bayan dawowar ‘ya'yansa abin da yake bukata ne daman Allah ya bashi faƙala hasha lillahi wa kalla ya ce ko ɗaya an gane ko hasha lillahi na rantse da Allah kalla wa kalla ya ce ko ɗaya babu abin da ya rage bal jalla ma'arufukum ya ce kyautarku wato kyautatawarku ya ce jalla ta girmama wa jalla kuma ta yaye ta fito hili a yau an san ku mutane ne masu kyauta fa qultu lahu sai na ce masa fa dinna kama dinnaka sakauta mana tamkar yanda muka sakauta maka an gane ko domin lafazin addini a harshen larabci yana ɗaukan ma'anar aljaza yawma idhin wa fihimullahu dinahum lahaqqa ay jazaa'ahum wa afidina kama afadnaka ka amfanar da mu kamar yadda muka amfanar da kai aina duwaira gidanka ina ne adduwaira musaggar ne wato na addar dar wato gida duwaira ɗin gida kenan aina duwaira ina ne gidanka faƙadin malakatina fi kalhaira inuwa ta mallake mu dangane da lamarinka fata nafasa sai ya yi huci ta nafasa tanaffusa manid da kara auɓanahu wato irin huci na wanda ya tuna gidansa wa'an shada ya saɓi waƙa wa shahiku shasheka yula asimu lisanahu tana ɗaure harshensa ba ta bari ya yi magana saruju dari walakin kaifa sabilu ilaiha wa qad anaka la'adi biha wa aklau alaiha fa wallazi sirtu abigi haqqad dhunubi ladaiha maraqa barfi shay'un muzgibtu an barafaiha yace saruju dari birnin saruja wato shine gidana walakin sanadi kaifa sabilu ilaiha ta ina zan samu hanya wadda za ta kai ni zuwa birnin saruja wa kada anaka al'adi yace hakika al'adi wato abokan gaba anaka sun durkusar da ababen hawan su biha a birnin saruja wa akalau alaiha sun yi banna a cikin ta ma'ana komai sun hallaka fawallati na rantse da ɗakin da an gane ko kenan anan sai mu kaddara fawa rabbil lati na rantse da ubangijin wadda sirtu na tafi abigi ina neman haɓɓar zunubi sarayar da zunubaina da daiha a wajenta wace ce yana nihi ka'aba ya ce ma raƙa ɓarfiya shai'un wato wani abu bai taɓa ƙayatar da idona musgibtu ya ce tun lokacin da na faku an ɗarafai ha daga sasannin birnin saruja babu wani abu wanda ya taɓa ƙayatar da idona sun magrau raƙat ainahu biddumu'i sannan sai idanunsa suka cika da hawaye wa azanat madani uhubil humu'i idanunsa suka sanar dangane da tsiyaya ta hawaye fakariha sai ya kyamaci an yastaukifaha ya zubar da hawayensa walam yamlik an yukafkifaha bai mallaki kansa dangane da kame idanun hawayen dole suka zubo faƙaɓa a insha da hulmustahala wato sai yanki rera waƙarsa almustahala wadda take mai daɗin ji wa aujaza ya taƙaita filwada idan gani da ban kwana wa wallaye juya baya ya kaɗi gabansa na'am mun zo kenan ƙarshen makama ta goma sha hudu insha Allahu ta'ala a nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك